الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا شدا وطن صفر hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da 31 ga watan 8 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya بأدلة العزية في فقه المالكية لتافي لنا بروفيسور محمد بن منصور سقط حفظه الله تعالى wannan kuma shine darasi na biyar a darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da to kusan mukaddima ce dai malam ya yi da irin kuma bayani na aikin da ya yi a cikin wannan gagarumin sharhi na wannan littafi na iziya da haka yau kai tsaye za mu shiga cikin tarjamar shi malam abul hassan ashadili almaliki rahimahullah shi mai iziyar kenan tarjamatun mujizatun lil musallif wato takaitacciyar tarjama ta shi ainihin wato mawannafin littafin abil hassan aliyyil maliki ashadili ismuhu sunan wannan malami nuruddin abul hassan ali ibn muhammad ibn muhammad ibn muhammad talatan ibn yakhlaf almanufi almisri alma'arufu bishadili wato sunansa nuruddin abul hassan ana masa alkunya da abul hassan aliyu bin abdin muhammad sunansa aliyu dan muhammad ibn muhammad dan muhammad ibn muhammad dan muhammad talatan muhammad muhammad har guda uku ma'ana mahaifinsa sunansa muhammad kakansa sunansa Muhammad mahaifin kakansa sunansa Muhammad ibn Yakhlaf al-Manufi al-Misri mutumin Misra ne al-ma'ruf bi Shadili wanda aka fi sanin sa aka fi sanin sa da Shadili ka koma lamba ɗaya can ƙasa wa huwa ghayru Abi al-Hasan al-Shadili al-ma'ruf mu'assisu tariqati ash-Shadiliyya فذاك اسمه أبو الحسن علي بن عبد الله ابن عبد الجبار الهزلي الشاذلي الضرير الزاهد نزيل نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية shi wancan abul hassan ashadili shine wanda aka fi sani da wanda ya assasa ɗariƙar shazaliya shi wanda ya assasa ɗariƙar shazaliya ba shi ba ne wannan abul hassan ashazili wanda ya yi littafin iziya shi wancan abul hassan ashazili wanda ya assasa ɗariƙar shazaliya sunansa abul hassan علي بن عبد الله ابن عبد الجبار الهزلي الشاذلي الضرير وان بايا غني سوسي الزاهد mai gudun duniya na zelul iskandariya wanda yake ya sauka a garin iskandariya wa sheikh ta'ifatu shadhiliya kuma shine shehin wannan ɗariƙar ta shadhiliya wa shadhalatun ita shadhala ɗin wato shadhila ko shadhala shadhala ƙaryatun bi ifriqiya wata alƙarya ce a a ifriqiya afirka wa qad wulida shadhili sahibu ɗariƙa ta yadda za ka ƙara gane cewa abul hassan ashadili mai iziya ba shi ba ne abul hassan ashadili mai ɗariƙa saboda shi ashadili sahibu ɗariƙa wato wanda yake da ɗariƙa shadiliya shi an haife shi ne a shekara ta ɗari biyar da casa'in da uku hijiriya bibiladi al-maghrib an haife shi ne a magarib bi ƙaryati gumara a wata alƙarya da ake kiranta alƙaryar gumara wato wufiya ya kuma rasu shekara ta 656 hijiriya fa baina wafatihi wa wafatil musannif tsakanin rasuwarsa da rasuwar mawallafin littafin iziya abul hassan ash-shadhili akwai shekara ɗari biyu da tamanin da uku kaga akwai tazara wajen ƙarni biyu da wani abu ko kusan ƙarni uku ne tsakaninsu an gane ko ba wai haihuwa ba rasuwarsu tsakanin rasuwar abul hassan abul hassan ashadili mai iziya da abul hassan ashadili wanda ya kafa ɗariƙar shazaliya to tazarar shekarun mutuwarsu ma shekara 283 wa innama zakara albahithu hadha wannan malami da yake wannan research wannan aiki ya ambaci wannan ne ma'ana shi a doktor ko professor Muhammad Mansur Sakoto yayi wannan bayanin ne li raf'il iltibas dan dauke rikici ma'ana yayi wannan bayanin dan kar a samu rikici kar a ɗauka wannan shine wancan wancan shine wannan na fatan gane kuma a gaskiyar al'amari farkon karatu za a ga duk kusan shi ake ɗauka ko ni na sha karanta iziya kuma ina karantar da mutane ina cewa abul hassan ashazali mai ɗariƙa dan nakan ce ashazaliya wanda yake wato ɗan ɗariƙa ko wanda ya kafa ɗariƙar shazaliya to kaga wannan ya sake fito da matsalar fili cewa ashe kuskure ne da muke cewa abul hassan ashazali mu ɗauka wanda ya kafa ɗariƙar shazaliya wancan daban wannan daban an fahimta maulidu haihuwarsa wulida fi ramadan abul hassan ashazali an haife shi a cikin watan ramadan a shekara ta ɗari takwas shekara ta ɗari takwas da hamsin da bakwai shekara ta ɗari takwas da nawa ɗari takwas da hamsin da bakwai ko an haife shi shekara ta ɗari takwas yau shekara kimanin 1,167 kenan shekara 1,167 ta gaba na yau bane ko yawa shiyuquhu malamansa akhadha al-ilma an adadin min al-ulama yayi karatu a hannun malamai da dama minhum daga cikin malaman da yayi karatu a hannunsu annuru sanhuri ya yi karatu a wajen annuru sanhuri wa shihabu ibn al-aqda wa umaru tata'i wal imam jalaluddin asyudi wal kamalu ibn abi sharif wayannan duk wasu ne daga cikin malaman da abul hasan ash-shadili ya karatu a hannunsu wa qad i'tarafa bi fadlihi wa nubalihi ustadhuhu suyudi hakika malaminsa as-suyudi ya tabbatar ya faɗi falalar abul hasan ash-shadili da kuma irin ɗaukaka da nagartar wannan bawan Allah wa zalika imamu suyudi ya faɗi wannan falala tasa da kuma ainihin wato darajarsa fi ijazatihi a cikin wata ijazarsa allati athara alaiha musahihu madba'ati isa albabi alhalabi fi sadrin nuskhatil khattiyya almusamma is'aful muwatta'i is'aful mubatta'i برجال الموطع فأثبتها في طبعتهم للكتاب وهذا نصها سيكي تشوى أبو واتو malaminsa alhafizu suyudi ya yi a cikin ijaza ka san wato kamar yanzu da in kai karatu za a baka certificate ko za a baka shaidar ka yi karatu a makaranta kaza wadda za ta baka dama duk inda ka je in kana buƙatar ko karatu ko aiki ko wani abu dai da ake da buƙatar sai da irin wannan takardar in ka nuna yana tabbatar da cewa kayi karatu a waje kaza to su a wancan lokacin kai karatu a hannun malami ya yarda da nagartarka da karatunka sai ya baka ijaza cewa ya baka dama ka karantar da wannan littafin da kai karatu a gabansa ka karantar da shi duk lokacin da kake so a duk inda ka ga dama ma'ana ya baka dama ya baka ijaza kenan to abul hassan ashadiri ya samu ijazar malaminsa imam asiyudi wanda wannan ijazar wanda ya tashihim a musahihu maɗaba'ati isa albabi alhalabi wanda ainihin wato wanda ya inganta wannan maɗaba'a ko bugun isa albabi alhalabi akwai wani bugu da aka yi wato wanda yake wanda ya ƙoƙarin gyara maɗaba'a ta isa albabi alhalabi ya ci karo da wannan ijaza ɗin fi sadirin nuskatul khattiya wato a farkon rubutun nuska wato bugun littafi alkhattiya wanda aka rubuta da hannu ba da keken bugun ko injin bugu ba al-musamma wanda wato ake kira is'aful mubatta'i bi rijalil muwatta wato wanda yayi tashihin wannan littafin a madaba ta Isal Bab al-Halabi Isal Babi al-Halabi to ya ci karo da wannan ijaza da Imam Suyuti yayi wa Abul Hasan Ash-Shadhili a cikin wannan littafi mai suna Is'afu al-Mubatta'i bi rijalil muwatta' fa asbataha shi wanda ya tashihin wannan matsaba'a ta wannan wato yayi tashihin bugun wannan littafi wanda rubutunsa na hannu a nan ya ci karo da wannan magana kuma sai tabbatar da ita fi ɗaba'atihim a cikin bugunsa bugunsu lil kitab ga wannan littafin da haka da suka zo buga littafin tunda in ka tashi buga littafin mutum za ga ai rubutun hannu yake kai kuma an ka zo sai ka mai da shi cikin keken wato injin bugu na zamani sai ka buga shi to a shi ainihin wato a wanda ya yi gyare-gyare ya kuma inganta wannan littafi na isaful mubatta bi rijalil muwatta to ya ci karo da wannan ijazar da imamu suyuɗi ya yi wato ko kuma ya bawa abul hassan ashadili kuma da ya zo wajen sake bugun wannan madaba'ar wannan littafin wato bugun wannan littafin sai tabbatar da ita tunda ya ganta wa hadha nasuha ga nassin ijaza din alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wannan kaman magana ce ta malamin abul hasan ash-shadili zai yi ijaza ga ɗalibinsa a yake cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah ya tabbata ga bayinsa waɗanda ya zaba wa ba'du yace bayan haka faqad qara alayya شرح الموطئ تاليف الشيخ العالم الفاضل الصالح نور الدين شارح الرسالة أبو الحسن المالكي yace lallai tabbas abul hasan al-maliki shi dai abul hasan ashadili mai iziya kenan yace abul hasan al-maliki ya karanta littafin sharhin muwatta talifin ash-shaykh alim al-alim al-fadil as-salih nuruddin wanda yayi wa risala sharhi to abul hasan ya karanta wannan sharhi na littafin muwatta ainihin wato a hannun malaminsa imam as-suyuti to shine malamin nasa yake tabbatar da cewa ya karanta wannan littafi a gabansa yace nafa Allahu bihi man qara'ahu bi haqqin wa itqan yace Allah ya amfanar da duk wanda ya karanta shi yana mai kwadayi da kuma kyautata karatu bayan yayi haka sai yace wa ajastu lahu nayi wa wannan dalibi nawa ijaza ma'ana na ba shi dama an yi ƙurihi ya karantar da wannan littafi liman sha'a ga duk wanda ya ga damar karantar da shi fi ayyu waqatin a koda yaushe sha'a ya ga dama fi ayyu makanin sha'a a duk inda ya ga dama li ilmi bi ahliyatihi fadlan wa dina abu wato imamu suyudi yake cewa saboda ni na san cancantar wannan ɗalibi nawa abul hasan ashadili wajen falala da kuma addini وكتبه الفقير عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي الشافعي wanda ya rubuta wannan ijaza shine mabukaci zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ake kira da Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Suyuti ash-Shafi'i ya rubuta wannan ijaza ne fi yawmil arbi'a ranar Laraba al-20 min shahr Rabi'il akhir wato wato abinan 20 ga watan Rabi'il akhir akhir sanata ihida wa saba'i mi'a a shekara ta ɗari bakwai da ɗaya haka za wa sawabu amma abin da ya fi zama daidai wato ihida wa tis'i mi'a wato shekara ta wato abin nan ɗari tara da ɗaya tis'i mi'a ɗari tara da ɗaya ahsanallahu khatimataha wa sallallahu ala sayyidina muhammad سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم wannan ita ce izaza wato kamar kana iya cewa shaida ko certificate ɗin da abu a wato abin nan imamu suyuɗi ya bawa abul hassan ashazili wanda ya karanta sharhin risala a gabansa kuma ya ba shi dama cewa shi ma ya je ya karantar da wani kaji yadda ake karatu a gaban malamai amma yanzu za ka ga kusan abubuwa duk sun zama kawai kowa ya zama malami kowa zai ɗauki littafi karanta kawai kowa zai sai ka rasa a hannun wa mutum ya karanta littafi su duk suna da irin wannan shi sa za ga wani har silsila gare shi ya karanta wannan littafin a wajen malam wani shi kuma malamin ya karanta wajen wani shi kuma wani ya karanta wajen wani har kamar wani isnadi ne da abin nan saboda kada ilimi ya zamto kawai ba shi da daraja da kima ko ina kawai mutum ya ga dama sai ya abin nan shi yasa mutum za a ga in ya ce ba shi da malami to ku hattara da shi ku kiyaye shi kuma ku kiyaye da awarsa ko karatunsa wannan shine ijazar da imam suyudi wa ɗalibinsa abul hasan ashadili mu'allifatuhu wallafa wallafan abul hasan ashadili bil idafati ila kitabil muqaddimati al wato bugu da ƙari wato bayan littafin sa na muqaddimatul iziya fa inna li abil hasan al-manufi tasanifa ukhra abul hasan ash-shadili al-manufi al-misri yana da wasu wallafa wallafan daban fil fiqh al-maliki a wannan fiqh na malikiya la'alla abrazaha ma yali watakila wato abrazaha ko ubarriza ubarrizuha kai wala'alla abrazaha ma yali ya ce wala'alla abinda zai biyo bayan nan zai dan fito maka da wasu daga cikinsu la'alla abrazaha ma yali abinda zai biyo bayan nan zai dan fito maka da wasu daga cikinsu na farko daga cikin littafan da abul hasan ashadini ya rubuta akwai umdatu saliki ala mazhabil imam malik وهو الذي اختصره في المقدمة العزية وأن اللتاف kamar shine littafin da abul hassan ashadili ya rairayo iziya daga cikinsa ko a can cikin iziyar a ya faɗa ce lakhastuha min kitabi umdati salik ala mazhabin imam malik shi da kansa ya faɗa a can ya ce wannan littafi na iziya kamar samari ne na wancan babban littafin takaitaccen karatun da ke cikin wancan babban littafin umdatu salik shine na takaita shi a cikin littafin iziya littafi na biyu tuhfatul musalli akwai wani littafi da ake kira tuhfatul musalli wa sharhuha da kuma sharhinta littafi na uku sharhun risala abul hasan ashadili yayi wa risala sharhi libn abi zaidin al-qayrawani ta babban malami ibn abi zaid al-qayrawani fi sittati talifin mukhtalifa am wallafa wallafa mabambanta har guda shida min ha daga cikin wallafa wallafe na sharhi da yawa risala akwai littafin kifayat wato min ha kifayat talibin rabbani ala risalati ibn abi zaid al-qayrawani wani littafi ne kifayatu talibi الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لتابي نأكو شرح القرطبية نوبيار شرح مختصر خليل هر مختصر ياي مصر شرح سي شرحاني على صحيح البخاري akwai sharhi haku da biyu da yawa sahihul bukhari akwai kuma sharhu sahihi muslim yayi wa sahihu muslim ma sharhi hashiyatun alal aqaid yayi wa littafin al aqaid na tabtazani yayi masa hashiya sharhu aqidatu sunusi yayi wa wato aqidatu sunusi ita ma yayi mata ainihin wato sharhi littafi na goma wato zuwa na goma sha biyu talatatu kutubin littattafai ne guda uku fit tajwidi da ya yi su akan tajwidi hiya su ne alwiƙaya walhidaya walwafi dukkan waɗannan littattafai guda uku akan abin da ya shafi tajwidi littafi na sha uku muqaddimatun fil arabiyya yayi wani littafi muqaddima akan larabci na sha hudu arba'una hadithan banda arba'una hadith na na imam nawawi to abul hasan ashadili shi ma yana da littafi arba'una haditha na sha biyar sharhu targhib wa tarhib lil mundhiri yayi wa littafin at targhib wa tarhib na imam al mundhiri sharhi an najatu fil adhkar fi amal al layl wan nahar sannan yayi wani littafi mai suna an najatu fil adhkar fil amali fi amal al layl wan nahar ma'ana littafi ne kamar na azkar wato zikirai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na safe da kuma ko kuma na dare da na rana littafi na sha bakwai sharhu manazilis sa'irin akwai wani littafin sa sharhu manazilis sa'irin wafatu wayannan kaɗan kenan daga cikin littattafan abul hasan ashadili wafatuhu rasuwar abul hasan ashadili توفي في شهر صفر يا رسول أوتن صفر شكرة الذي ترى تلاتين ترى هجرية الموافق wadda ta yi daidai da shekara 1532 miladiya rahimahullahu ta'ala masadiru tarjamati to wa'anne irin littafai malam ya duba don yin tarjamar wannan malami abul hassan ashaziri ya ce ya duba littattafai kamar haka wajen tsakuro wannan ɗan takaitaccen tarihi na imam abul hassan ashaziri shi a doktor ko professor muhammad mansur sakwata ya fi zahullah ya ce ya ɗan duba wasu masadir kamar nailu liftihaj nailu aliftihaj a shafi na 344 zuwa 345 durratul hijal fi asma'ir rijal kenan durratul hijal fi asma'ir rijal wato wannan littafin a cikin mujalladinsa na biyu shafi na 253 nan ma ya dan ɗauko wani abu daga cikin tarjamar abul hasan ashadili akwai luqatul fara'id luqatul fara'id shi ma littafi ne a shafi na 293 zuwa 294 akwai kifayatul muhtaj kifayatul muhtaj mujalladi na ɗaya shafi na 369 a rakam na 383 akwai taushihud dibaj taushihud dibaj a shafi na 137 akwai shajaratun nurin zakiya shajaratun nurin zakiya fi ɗabaƙatil malikiya na muhammad ibn muhammad makhaluf an gane ko yawa wannan littafi ne na shajaratun nurin zakiya fi ɗabaƙatil malikiya cikin ɗabaƙoƙin ɗabaƙoƙin malikiya kenan na muhammad ibn muhammad makhaluf a mujalladinsa na ɗaya ainihin wato shafi na ɗari 392 zuwa 394 rakam na 1332 kai 1132 to wayannan su ne littafan da professor muhammadu mansur sakwato wajen research da ya yi akan wannan littafi to wayannan su ne littafan da ya duba wajen iya tarjamar shi abul hassan ashadili tarjama kawai dan ya samu wane ne tarihin abul hasan ashadili wayanda littafan da kaji yanzu so ya duba Allah ya saka masa da alkhairi al-muqaddimatu al-iziyya lil jama'ati al-azhariyya wannan littafin a wannan gabar kuma ahammiyatuha zamu ji muhimmancin wannan littafi na abul hasan ashadili wal inayatu biha da kuma kulawa da wannan littafi wal ma'akhidhu alaiha da kuma ɗan tsokaci ko kuma abubuwan da suke na tuntube da aka kama shi abul hassan ashadili a kansu wato abin aibatawa akan aikin da ya yi a za a ji insha Allah daidai wannan gabar ya tallo kitabul muqaddimatul iziyya makanan aliya ya tallo kalmar ihtalla ai nazala au akhadha ma'ana kana iya ta ya tallu kitabu al-muqaddimatil iziyya ya tallu kitab littafin al-muqaddimatul iziyya in bracket wato ya riƙi makanan aliyan wani matsayi maɗaukaki baina muhtasaratil mazhabil maliki tsakanin takaitattun littattafan da aka rubuta su a mazhabar imam malik wannan littafi ya ɗauki kaso ko ya ɗauki wani matsayi maɗaukaki a tsakankanin inda littafai ne 'yan taƙaitattu wayanda aka taƙaita su to wannan littafi na iziya ya riƙe wani matsayi ya sauka a wani matsayi maɗaukaki wa mundu an allafa manufi tun sanda abul hasan ashadili almanufi ya wallafa wannan littafi na iziya aqbala al ulama'u ala al inayati bihi malamai suka dukufa wajen kulawa da wannan aiki na wannan malami nazman wajen waƙe littafin akwai wanda shi kawai littafin izi ya ɗauke shi ya mai da shi waƙe ya waƙe shi wa sharhan banda wanda suka yi masa sharhi wa ta'alikan banda kuma wanda suka yi masa ta'aliki wala takadu tanhasiru shuruhuhu da wahala ka iya ƙididdige sharhohin da aka yi wa wannan littafi na iziya domin fa innaka la takadu tajidu azhariyan zai matukar wahala ka samu wani malami dan azhar illa wa fi tarjamatihi sharhun lil muqaddimati al iziya face in za a gaya ma tarjamar wannan malamin in dai dan azhar ne to sai kaga daga cikin tarjamar su cikin aikin da yayi wa littafin iziya sharhi ولعل أهم هذه الشروح ما يلي ولعل مفيا مهمنشن شرحوهن da aka yi wannan littafi na iziya sune ga su kamar haka aljawahirul mudiyya bi sharhi al-iziyya li abd as-sami' al-abi al-azhari al-maliki wannan littafi ne sharhi ne na iziya الجواهر المضية بشرح العزية نا عبد السميع الآبي الأزهري المالكي شرح الشيخ عبد الباقي ابن يوسف الزرقاني wannan shi ma sharhi ne na iziya na uku alminahul wafiya li sharhi almuqaddimati aliziya talifi muhammad bin muhammad alfishi wannan shi ma littafi ne na ainihin wato iziya na hudu sharhu shaykh abdul baqi ibn yusuf zarqani az-zarqani akwai kuma wa sharhu shaykh ibrahim bin musa al-fayyumi na shida التحفة البهية في شرح المقدمة العزية لأصيل الدين محمد ابن محمد الأنصاري البر البرديس البرديسي البرديسي المصري wannan shi ma yana daga cikin sharhin wannan littafi wa mimman i'tana bil muqaddimati al-iziyya wa mimman i'tada wa mimman وممن اعتنى بالمقدمة العزية عناية فائقة na daga cikin wanda ya ba wa littafin muqaddimatul iziya kulawa mai zurfi al'allamatul faqih al-sheikh bai abu abdullah ibn muhammad abdul qadir bin muhammad bin al-mukhtar ibn ahmad al-alimul qablu wato qablawi al-jazairi الشهير بالشيخ محمد باي بلعام بلعالم بلعالم أقالبه رحمه الله وانا اللتا وانا معلم الشماياي وانا اللتافي يا باشي كلا واسوسي wa ainihin wato wanda aka haife shekara ta daga shekara ta 1930 zuwa shekara ta 2009 miladiya وله فيها المصنفات الآتية yana da wallafe-wallafe a cikin wannan masu zuwa akwai aljawahirul kanziya linazimi ma jumi'a fil iziya shi wannan malamin na ƙarshe yana da wasu tasanif da yayi akan littafin iziya daga ciki akwai aljawahirul kanziya linazimi ma jumi'a fil iziya na biyu akwai as-saba'ik as-saba'ikil إبريزية على الجواهر الكنزية وهو شرح على النظم المذكور أعلى wannan shi ma sharhi ne da aka yi wa wannan littafi ainihin wato wato na nazm waƙen sa kenan wa huwa sharhun ala nazm al mazkur wancan nazm wanda muka karanta na farko al jawahirul kanziya li nazm ma jumi'a fil iziya waƙe littafin iziya yayi to sai kuma ya zo ya yi wani littafin asaba'ikul ibriziya alal jawahirul kanziya shi kuma sharhi ne na wancan waken da aka ambata a baya na uku al-istidlalu bil kitabi was sunnati nabawiyya sharhun ala nasr al-iziyyati wa nazmiha al jawahirul kanziya shi ma duk dai littafi littafai ne wajen guda hudu wanda wannan malami na karshe da muka karanta duk ainihin wato yayi wa wannan littafi na iziya na hudu shine kitabu fathul jawad sharhun ala nazm al-iziyyati libni bad wa huwa sharhun latifun wannan dan takaitaccen sharhi ne li halli alfazihi wajen warware lafuzza da suka zo a cikin littafin iziya nazmu shaykh al-allama muhammad ibn badi al-kanti ala alal muqaddimatul izziya to waɗannan su ne hidindimu da wannan littafi ko hidima da wannan littafi ya samu da kulawar malamai a kansa tsakanin masu masa sharhi masu masa ta'aliki da kuma ainihin masu ainihin wato yi masa hashiya da sauransu da kuma masu waƙe shi al-ma'akhidhu alal kitab wato al-ma'akhiz sune wuraren da aka dan kakkama shi ainihin mai littafin awwalan na farko hunaka kathiru min al-mabahith al-muhimma lam yuridu hal musannifu rahimahullah fi hadha al-kitab an samu akwai abubuwa muhimmai da dama wanda abul hasan ash-shazili bai kawo su ba a cikin wannan littafi nasa wa zahiru anna dhalika kana min ajal ikhtisar amma dai uzurin da za a yi wa malam anan abin da ya fi fitowa fili shine hakan ya faru ne saboda takaitawa tunda ya ce zai yi littafin ne a takaice kuma ya ɗauko shi ne daga wani babban littafi wanda yake shi kuma yana da girma to kaga babu buƙatar ka ce za ka takaita kuma kai dogon ainihin wato bayani wa haithu inna hadha al-bahthi maqsudun bihi tawassu wa haithu duk da cewa inna hadha al-bahth wannan binciken maqsudun bihi abin nufi abinda ake nufi wato abinda wato ake nufi game da shi at-tawassu shine fadadawa da yalwatawa wa sharhu da kuma yin sharhi faqad awrada al-bahithu kathiran min dhalik ikmalan lil fa'ida haƙiƙa shi ainihin wato adaptor ko professor Muhammadu Mansur Sokoto wanda ya wannan bincike to ya kakkawo da yawa daga cikin irin waɗannan abubuwa ɗin da shi Abul Hassan bai kawo su ba ikmalan lil fa'ida saboda cika fa'idar da ake bukata bi khassatin al masail allati ta'umu biha al balwa musamman mas'alolin da suka zama ruwan dare ga duniya wa yahtaju ila ma'rifatiha talibul ilm kuma ɗalibin ilimi yake da matuƙar buƙata zuwa ga saninsu to ya ɗan kakkawo irin waɗannan kamata ji duhu fi ira da mas'alati na ƙazil wudu bi akali lahamil ibn kamar yadda za ka samu irin wannan a inda malin ya koro mas'alar warware alwala ko karyewar alwala da cin naman raƙumi wa ziyadati da kuma ƙarin sallufin rihal fil azan wato a wajen kiran sallah idza kana hunaka matsarun aw bardun shadidun in an samu kai cikin ruwan sama mai tsanani ko kuma sanyi mai tsanani a ce sallu fil rihal wa bayani hukumi halqin lihiya da kuma bayanin aske gemu fi mabahasil wudu a wajen da ya tattauna game da matsalar alwala min halqi sha'arir ra's wal lihiya wajen maganar aske gashin kai da kuma na gemu وبيان حكم الرطوبة الرطوبة والإفرازات التي تخرج من فرج المرأة haka kuma game da hukuncin danshi da kuma ni'imar da ke fita daga farjin mace hal hiya najisatun am tahira shin wannan danshin da ke fita daga al'auran mace shin wannan najasa ne ko kuma mai tsarki ne wa hukumu khutbat wa hukumu khutbatil jumu'a bi ghairi al-lughati al-arabiyya da kuma hukuncin yin hudubar juma'a ba da larabci ba wa ikhrajul qimati badalan min at'am da kuma bayar da kima a madadin abinci fi zakatul fitr a zakafin da kai ina jin za ku iya tunawa duk da muka zo gabobin da an tattauna ko walakin zalika wasala ahyanan ila haddil ikhlal bil maqsud بحيث أن بعض الفصول خلت من أهم مقوماتها كالجنائز مثلا فإن المصنف لم يورد فيها إلا الصلاة على الجنازة فقط yake cewa walakin zalika sai dai wannan abin da ake cewa malam ba komai ya kawo ba a hayanan wasala a hayanan wani lokaci hakan takaitawar yakan kai ila haddil ikhlal izuwa ga mataki na al-ikhlal bil maqsud gurbata abin da ake nufi ko lalata abin da ake nufi bi haithu ta yanda anna ba'd al-fusul wasu fasalillukan da Abul Hasan ya kawo khalad min ahammi muqawwimatiha sun rasa muhimman abubuwan da ya kamata su tsayo a cikin wannan fasalillukan kal janaiz masalan kaman maganar janaiza misali in ka koma cikin littafin iziya za ka ga fa innal musannifa mai littafin iziya lam yurid fiha kusan ba abin da ya kawo ga a cikin babin jana'iza illa salata alal janazati faqat sai sallar jana'iza kawai wanda ya kamata a ce an kawo bayani tun daga jinya cikawa da kalmar shahada ire-iren waɗannan na farko-farko har a zo ainihin wato wanka da likafani da sauransu kawai za a ga yawanci kawai akan abin da ya kawo sallar jana'iza ya kawo to kaga wannan babin kamar ba a bashi cikakken haƙƙinsa ba ya kamata a ce an ɗauko shi tun daga farko an kuma dire har zuwa ƙarshe walam ya ta'arrab walam ya atari littajhiz wattashi' waddafni wa tawabi'i kwata-kwata malamin bai bujiro da maganar yanda za a shirya mamaci ba wanka likafani da sauransu والتشييع bai magana akan yanda za a raka mamaci ba waddafani bai magana akan binne mamaci ba wata wabi'ihi da abubuwan da ke biye da irin wannan wa bil jumu'ati haka a cikin babin ko fasalin juma'a lam yadhkuri al ghusla kwata kwata bai ambaci wanka ba wa inna maktafa bi dhikri zina kawai sai ya wadatu da ambatan kwalliya ranar juma'a wa ƙasar sharibi da datse gashin baki wa kalmil azfar da yanke farata wa nahauhi da makamantan haka wayannan su ne abubuwan da ya kawo wannan shine al-ma'khadhul awwal ma'ana inda aka dan kama malam ko aka dan ga cewa malam ya dan rage abubuwan da ya kamata a ce ya kawo su fiye da haka wannan shine ma'akhazi na farko ثانيا نبي هناك خلل ظاهر في ترتيب الكتاب gaskiya kuma akwai tasgaro a bayyane game da yadda malam ya tsara littafin bi haithu tajidu fihi ta inda ta yanda zaka samu a cikin littafin mabahithun uqihimat fi ghairi mawadhiha akwai wasu mas'alolin da an cusa su ba a mahallin su ba kama tajiduhu masalan kamar yadda zaka samu misali baina masailin talaq tsakankanin mas'alolin saki wal khul'i da khul'i wa umuran da wasu al'amuran ƙuddimat da aka gabatar wa muhallu hatta akhir wanda muhallinsu kamata ya a jinkirtar da su au akasi zalika ko kuma akasin haka kat ta'arifa ce masalan kaman ta'arifi misali misali me ake nufi da aure me ake nufi da saki me ake nufi da khul'i shine ta'arifat masalan fa innahu ahyanan yati biha ba'da bayanin hukum wani lokaci za ka ga ta'arifin yakan kawo shi bayan yayi bayanin hukunci ala khilafil adatil musannifin wanda wannan ya saba wa al'adar mawallafa littafi idan mawallafin littafi zai magana akan tsarki sai ya fara faɗan menene tsarkin to shi kuma an samu abul hasan ashadili wani lokaci sai shiga bayanin hukunce hukuncen tsarki sai kuma daga baya sai gaya ma meye tsarkin in zai magana saki sai ta kawo matsalolin saki matsalolin saki sai kuma daga baya sai ya kawo me ake nufi da ma'anar saki an gane wanda wannan ya saba al'adar mawallafan littafi yawanci sai ka faɗi menene tsarkin ko menene saki ko menene aure sai kuma abubuwan da ke karkashin hukunce hukunce sai ka ci gaba da kawo su wa kama fasala baina masailil masi fi naqd alwudu fa adkhala bainaha mas'alatul fiqhiyya a mas'alatul qahqaha kamar yanda fasala ko fasala ya raba baina masailil mas tsakanin matsalolin shafar jikin mace fi na qadil wudu'i a wajen warware alwala fa adkhala bainaha yana cikin wannan bayanin sai ya kutso a tsakiya wato tsakankanin wannan sai ya kutso da mas'alatul qahqaha mas'alar kyalkyalewa da dariya wa minha mabhathu nikahil muhallil daga ciki akwai wato tattaunawa game da auren almuhallil auren kisan wuta fa innal musannifa nan ma mai wato mawallafin littafin zakarahu ya ambaci nikahul muhallil ba'da masail talaq bayan ya kawo masalolin saki wal khul'i da na khul'i ma annahu qad rattabal ankihatil fasida tare da cewa malamin ya tsaro auratayyar da take gurbatacciya batacciya kabala zalika kafin haka wanda kamata yadda ya kawo al ankihatil fasida auren da bai yi bataccen aure to in da ya tashi jerowa kamata ya kawo nikahul muhallin ya kawo auren kisan wuta a gurin amma sai bai kawo maganar auren kisan wuta ba sai kuma ya shiga bayanin saki sai ya shiga bayanin hul'i sai duk da ya kawo wannan sai kuma ya kawo maganar nikahul muhallin fa bada'aha bi nikahin shigar kaga sai ya fara da maganar auren shigari thumma nikahul mut'a sannan auren mut'a ثم نكاح المعتدة sannan auren mace tana idda fa kana haqquhu to da haƙƙinsa kamata an ya ci fi siyaqi ha an ya ciya yazo fi siyaqi a cikin jerin wannan bayanin sai kawo nikahul muhallil wa minha mabahathu tahrimir riba daga ciki akwai inda malam ya tattauna game da mas'alar haramcin riba fa innahu rahimahullah nan ma abul hassan rahimahullah ja'alahu ya sanya wannan taharimin riba din baina arkanil bai'i wa aqsami sai kawo shi tsakankanin rukunan ciniki da rabe-raben ciniki wa kana ahsan da abinda zai fi kyau fasluhu an zalika ya raba shi da wannan وجعله في آخر كتاب البيع كما تا- تحريم الربا din sai ya kawo shi a ƙarshen babin kasuwanci ko ciniki kama hiya adatul musannifin kama yanda wannan ita ce al'adar mawallafan littafi in suka tashi kawo maganar ciniki sai sun gama kawo sannan sai su kuma su kawo matsalar riba a ƙarshe walakin lakin al-bahitha lam yughayyir min zalika shay'an amma fa duk da haka shi malam da ya zo yana wannan research din shi doctor ko professor Muhammadu Mansur Sokoto Hafizahullah yace bai canza wani abu ba daga cikin wannan wayannan abubuwan duk da ga yanda ya kamata to amma tun da shi mai littafin haka yayi to shi ma da yazo bai canza tartibin ba haka ya basu na fata an gane fa inna tartibal kitab min sulbihi wa laysa min haqqi ahadin ghayr al musannif an yu'addila fihi wato domin jera littafin min sulbihi wannan yana daga cikin tsatsansa walaysa min haqqi ahadin ba haƙƙin wani bane ghairal musannif in ba shi mawallafin littafin ba an yu'addila fihi ya yi kokarin gyara ko can ko daidaitawa a ciki in ka zo ka tarar sai dai kai irin wannan in ka zo ko sharhi ko abin nan kai dan tsokacin ka amma tunda shi haka yi littafin sa ba za ka zo ka canja tartibin ka ce ga yanda ya kamata littafin ya kasance ba ina fata kun gane قوة أدلة المذهب المالكي ƙarfin dalilin mazhabar malikiya ƙarfin hujja ƙarfin hujjar mazhabar malikiya ya tabayyanu min khilali hadha al-bahth quwwatu adillati al-madhhab al-maliki wato ƙarfin hujjar mazhabar malikiya wannan karfin yana bayyana a tsakankanin wannan bincike ko wannan research ko wannan tattaunawa da malin yake yi wa atimaduhu alal ahadith da kuma yadda wannan mazhabi na malikiya yake dogara akan hadithai wal athari thabita da kuma wato ah, alal ahadith wal athari thabita mazhabi ne da yake dogara akan hadisai da kuma athar tabbatattu walhamdulillah mun gode wa Allah wala garwa an ya kula shekul islam innahu asahul mazahib ashe ba abun mamaki bane dan shekul islam ibnu taymiya ya ce a cikin mazhabobin nan gaba daya mazhabin imam malik shine mafi ingancin mazhabobin gaba daya wa kaifa la yakunu kadhalika a to yaya ba zai zama kamar haka ba kuwa wa huwa zubdatu ilmi ahli almadina alhalin shine madara ko tataccen ilimin mutanen madina tataccen ilimin mutanen madina kenan shine mazhabin malikiya walakin la ya'ani zalika sai dai wannan ba yana nufin annahu al-madhhabur rajih ba yana nufin shine mazhabi mafi rinjaye ba fi kullil masail a kowace mas'ala cikin mas'aloli dan an yabi wannan mazhabi baya nuna cewa a kowace mas'ala cikin mas'aloli mazhabin malikiya shine wato rajihi ba haka ake nufi ba bal yakunu qawlu malikin أو قول أصحابه مرجوحا وقول جو- وقول وقول غيرهم أقوى yace bal ya kunu yakan kasance ƙaulu malikin wani lokaci ka samu maganar imam malik au ƙauli ashabihi ko maganar wani cikin almajiransa marjuhan ta zama ita ce mararin jaye wa ƙaulu gairihi gairihim maganar wasu waɗanda ba 'yan malikiya ɗin ba a ƙawa tafi ƙarfi wa arjahu tafurin jaye fi ba'dil mabahis a wasu cikin matsalolin da aka yi bincike hasba kuwata dalil gwargwadon karfin dalilin wal mu'tamad da kuma madogara da aka dogara da ita wa qad badala al bahis juhudahu fi istiqsahi a fi istiqsahi adillati al fuqaha min al min al maraji' al mu'tamada yake cewa hakika mai wannan aiki wato shi baya so ya dinga cewa na na na yi iya bakin kokari na nayi kaza nayi kaza shi yasa sai ka dauka da wani can ake magana sai ce wa- waye albahisu albahisu shine professor Muhammad al-Mansur Sakwata hafizahullahu ta'ala amma baya kawo shi sai ce wa qad bazala albahisu juhudahu shi dai mai wannan research din mai wannan aikin ya ba da kokarin sa ko- sosai fistiqsai adillatul fuqaha wajen bin diddigin dalilai na manyan malaman fiqihu min al-maraji'il mu'tamada daga makoma cikin littattafan da ake dogara da su ake hujja da su a addini wa rajjaha ma taqtadil adillatu tarjihahu sannan yakan rinjayar da abinda wa rajjaha yakar yana ya rinjayar da ma taqtadil adillatu abinda dalilai suka hukunta tarjihahu wato rinjayar da shi mustar shidan bi aqwalil muhaqqiqina yana kuma mai neman shiriya da maganganun al muhaqqiqina min al ulama wala mani amin anna suqa ba'd at tarjihat al warida fi hadha al ba'th ba abinda zai hana mu koro wasu daga cikin tarjihat abubuwan da aka rinjayar alwarida waɗanda suka zo fi hadal mabha fi hadal bahas a cikin wannan bahasi ala khilafi ma hakahu musannif wanda za ga sun saba wa abin da shi Abul Hasan mawallafin littafin ya hakaito aw ma huwa al-mu'tamad fil madhhab ko kuma abin da shine madogara a wannan mazhaba din to sai mu tashi tarjihu qawli ibn Abbas ko to insha Allah sai mu tsaya a haka binda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har ce Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kaga duk wannan karatu ne wanda dabban ne shi ba a wancan karan ko